أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل, وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar juma'a wato 18 ga watan rabi'ul akhir ko rabi'ul thani shekara ta 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da goma ga watan goma shekara ta wato 2025 miladiya a wannan babban masallaci mai albarka na cikin kan na jandarmeri wato a unguwar tala babban birnin yamai jamhuriyar nijar muna nan a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani kamar yadda aka saba wanda ake gabatarwa duk ranar juma'a wato a wannan masallaci mai albarka wannan kuma shi ne darasinmu na 44 a wannan karatu a cikin suratul baqara kuma wannan shine darasi na 42 a wancan sati idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari da wato saba'in da shida mun fara wato aya ta ɗari da saba'in da bakwai amma lokaci bai ba mu dama mun karasa ba za mu fara daga kan farkon aya ta ɗari da saba'in da bakwai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci Allah ramma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laisal birra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولا إن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون نعم الله سبحانه وتعالى ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ba kadai aikin da'a bane ku fuskantar da wato fuskokin ku ku kalli mafadar rana ko mahudar rana da mafadarta ba ba shi kadai bane ɗan aikin da'a wanda Allah ya wajabta akan ku lalle sallah tana daga cikin aikin da'a da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta a gare ku to amma kada ku sake ku ce sallah kadai Allah ya wajabta muku fuskanta alkibla kawai Allah ya dora akan ku ku kalli wato gabas ku yi sallah ko kuma ku kalli wato inda rana take faduwa ku yi sallah a wannan ma yana daga cikin aikin da yake wajibi akan ku ku aikata shi to akwai kuma wasu ayyuka na da'a waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta a kanku yake nema da ku aikata waɗannan ayyuka shine Allah ya ce walakin birra sai dai cewa yana daga cikin aikin da'a man amana billah yin imani da Allah subhanahu wataala kenan wanda ke mai da wasu malamai suka fassara kenan sai dai wanda yayi aikin da'a cikakken aikin da'a shine bayan wato yayi imani da Allah kun gane ko wal yawmil akhir yayi imani da ranar karshe kun gane ko ita ce ranar alkiyama za mu zo mu yi tafsiri Allah ya ce wal mala'ika sannan kuma ya yi imani da mala'ikun Allah wal kitabi sannan ya yi imani da littattafan da Allah ya saukar wan nabiyina sannan ya yi imani da annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko wa atal mala sannan kuma ya bada dukiyarsa gawa Allah ya ce wa atal mala ala hubbi sannan ya bada dukiyarsa a halin yana son wannan dukiyar ba wai baya so ba a yana son ta ya bada ta gawa zai bayar sai ce zaul kurba ga makusanta wal yatama da waɗanda suke marayu wal masakin da talakawa wabn sabil da waɗanda suke halin balaguro kun gane ko wasa'ilina da masu roƙo muka ce za mu zo mu bayani wani irin masu roƙo Allah yake nufi wa firriqadi da kuma waɗanda aka sanya musu mukataba wato bawa ne mai gidansa ya ce ya je ya kawo kuɗi kaza zai iyantu ya zama ɗa ya zama hur in gane ko ya samu cikakken yanci to Allah subhanahu wataala ya ce to waɗanda suke ciyar da dukiyarsu a irin wannan hanya in gane ko sannan sannan sai Allah ya ce kuma wa aqamu salat in gane ko in ga sai da aka lissafo waɗannan duka aka ce su ne suke daga cikin aikin da'a wanda za su cika wato mutum ya zamto ya ba Allah bi na hakika sai da aka lissafo wa'annan duk da cewa bayan imani da Allah wa'annan abubuwan da aka lissafo bayan rukunan imani wato ba dukkansu suna daga cikin rukunan imani guda nawa shida bayan su wannan imani da Allah da sauran guda shidan babu abin da ya kai ne sallah kun gane ko sannan sai aka kawo sallah a ƙarshe saboda kada a yi sakaci da waɗannan ayyuka da aka lissafa ma in gane ko sai Allah subhanahu wata'ala ya lissafo abubuwan da ba su kai sallah ba kun ga dai ciyar da miskinai da ciyar wato da kula da marayu kun gane ko da kyautatawa makusanta da iyanta wuyayi kun gane ko da taimakawa waɗanda suke ba su da shi duka bai kai wato matsayin sallah ba amma saboda Allah ya nuna muku mahimmancin wannan kada a kyale shi ba a aikatawa sai ya safo sannan sai ya ce wa kama sala sannan kuma suka tsaye da sallah kenan kun gane ko sai da waɗanda suka yi imani da Allah suka yi kaza suka yi kaza sannan sai aka ce wa kama sala kun gane ko suka tsaye da sallah wa ta zakata sannan suka ba da zakka kun ga su ma duka suna daga cikin mai rukunan imani guda shida kun gane ko wa'ata zakat afwan suna daga cikin rukunan musulunci kuma guda biyar wa aqim aqimus salata wa atuz zakat ko ba haka ba su kuma suna daga cikin rukunan musulunci guda biyar to shine Allah ya ce wa fir riqabi wa aqamus salata wa atuz zakata wal mufuna bi ahlihim kuma suke cika alkawari da wato wanda suka dauka idza ahadu idan sun dauki wannan alkawarin wasabirina sannan kuma suke da masu haƙuri kun gane ko fil ba'sa'i wato haƙuri yayin talauci kun gane ko suke yin haƙuri lokacin da talauci ya same su waddar ra'i sannan suke yin haƙuri a halin wato rashin lafiya shine abdarra wa hinal ba's da kuma lokacin fada fada wanda yake mai tsananin yaki kenan jihadi suke yin haƙuri su daure ba su gudu sun bar wato sun gudawa makiya ba ba su gudu sun bar abokanan gabansu ba za su daure a buga ko dai a ci nasara ko su yi shahada to su ma wannan Allah subhanahu wataala ya yabe su shine Allah subhanahu wataala ya ce wahinal ba'as da kuma lokacin tsanani kun gane ko kenan a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya lissafo wa'annan wasabiri na fil ba'sa'i wad darra'i wa hinal ba's wato da wa'anda suke wato yin hakuri a lokacin talauci da lokacin rashin lafiya da lokacin tsananin yaki sai Allah ya ce ulaiikal ladina sadaqu wa'annan sune suka gaskata wa Allah subhanahu wa ta'ala suka yi imani na gaskiya kun gane ko imanin da babu shakka a cikinsa shi yasa Allah ce wa ula'ika humul muttaqun kuma lalle wa'annan su ne masu tsoron Allah kaga aya ta lissafo abubuwa wa'anda suke masu yawan gaske kamar yadda Imam Ibn Kathir Allah ya kara masa wato Allah ya masa rahama yake faɗa yake cewa wannan aya ta kunshi abubuwa kamar haka wannan aya mai girma wato ta kunshi abubuwa manya-manya wasu abubuwa da suka shafi ayyuka na alkhairi da abubuwan da suka shafi aqida wato kudirin zuci na'am Eh, imam ibn kafir Allah ya Allah ya masa rahama Allah ya masa- na'am Eh, ya kawo wa'annan maganganu masu eh Ci gaba. Hmm? A tsaye. na'am Eh, na'am al- eh, muna nan wato duk da an dauke wuta za mu ci gaba insha Allah wannan ayoyi masu albarka ko in ce wannan aya mai albarka cikin bayani wato abin da ya shafi a- Allah subhanahu wata'ala ya bayanin waɗansu abubuwa abin babba da za mu ɗauka a cikin wannan aya wato mai girma na farko da ta fara da shi sai ta lissafo rukunan imani guda shida a wancan sati da muka mun yi bayanin rukunan imani guda shida wato mun yi bayani akan kalmati la ilaha illallah wato da fassarar da malamai suka yi mata bangaren malaman ahalus suna da waɗanda ba ma wato miyagu cikin wato mushirkai da sauransu wanda suka yi da masu batacciya aƙida dangane da kalmar la ilaha illallah muka ce fassara haƙiƙanin fassara ta la ilaha illallah ita ce babu abun bautawa da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah ai la ma'budu bi haqqin illallah mun gane ko to wannan za mu wuce shi a- a gurguje sai Allah ya ce wal yawmil akhir da ranar lahira kun gane ko wato suka yi kuma imani da ranar lahira na daga cikin imani da ranar lahira shine yadda mutum ya yadda ma zai mutu kun gane ko yana cikin rassa na imani da ranar lahira sannan mutum bayan ya yadda zai mutu kuma ya yadda wato akwai wata rayuwa da ake ce mata ra- eh, wato hayatul barzakhiyya kun gane duk suna cikin rassa na al'iman bi yawmil akhir bayan wannan yadda bayan an mutu za a tashi kun gane ko duka yana cikin rassa na iman da ranar lahira Allah ya ce za'ama allazina kafaru allan yub'ath qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala Allah yasir kafirai suna cewa ba za a tashi ba bayan an mutu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzo ka ce qul bala wa rabbi a'a maganar ba haka take ba na rantse da ubangiji na kun gane ko la tuba a sunna za a tashi bayan an mutu kun gane ko la tuba a sunna summa sun- eh, wa- eh, la tuba a sunna summa la tunabba'unna sannan kuma za a tambaye su su kafirai da suka yi musun wannan ta- ranar a tashin alkiyama din ko kuma za su kai musun tashi bayan an mutu da su da waɗanda ma ba su yi musun ba malatu ba'unna bima amiltu za a ba su kai labari dangane afwan Allah zai tambaye zai ba su labari dangane da abin da suka aikata sun malatu ba'unna bima amiltum Allah ya ce wa zalika ala Allah yasir yanan za a tashi bayan an mutu kuma za a ba su labarin abin da suka aikata wato Allah subhanahu wa ta'ala zai ba da labari zai ba su labari to kun ga wannan yana daga cikin sannan yana daga cikin rassa na imani da ranar alkiyama kai da za a yi hisabi bani suna cikin rassa na imani da rana lahira mutum ya yadda cewa duk abin da aka aikata a nan gidan duniya mai kyau ne ko mara kyau za fa a girbe shi a can za a yi bayani dalla dalla a gaban Allah subhanahu wataala yana imani da yin za a yi hisabi za a tsayu kun gane ko maliki yaumiddin malamai suka ce mamallakin ranar sakamako ranar hisabi kun gane ko yaumul hisab to wannan duka yana cikin rassa na imani da ranar ƙarshe abinda zai wakana na ceto da sauransu kun gane ko har Allah ya yi hisabi ya yi sakamako 'yan wuta su tafi wuta 'yan aljanna su shiga aljanna Allah ya sa muna daga ciki to wannan dai yana cikin rassa na imani da ranar lahira shi yasa to duk mutumin da ga yana yin abin da yake so yana abin da ya ga dama yana zaluntar mutane kun gane ko yana cin amanar al'umma yana cin zalin al'umma wato bai yi wato bai yi imani da ranar lahira ba hakikanin imani kun gane ko ko da ya yi imani da baki to zuciyarsa tana shakka cewa zai haɗu da Allah in ko ya yadda cewa za a haɗu da Allah ya daure ya yi ta yin wannan abun to gaskiya bai san girman Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya san girman Allah subhanahu wa ta'ala zai so ne ya haɗu da Allah lami lafiya to wannan shi ne a takaice sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato wal mala'ika da kuma imani da mala'iku kun gane ko imani da mala'iku dole ne a imani da mala'iku a dunkule da kuma a rarrabe ne a dunkule a rarrabe dole ne ka yadda da mala'ikun da Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin alkur'ani sunayensu ko kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sunayensu a cikin hadisi da ayyukansu gane ko kamar mala'ika jibrilu kowa ya san menene mala'ika jibril shine aminul wahayi duk wani annabi da Allah ya aiko turo wa sako wa ake ta hanyar wa jibril ake shine aminul wahayi ko ba haka ba kamar mala'ika wa mika'il sunansa ya zo a cikin alkur'ani ko ba haka ba kul man kana aduwwan lillahi wa mala'ikati wa jibril wa mika'il ko ba haka ba kamar mala'ika wato azra'il ko ba haka ba ko mala'ika wa eh mala'ik malik wa qalu ya malik liyaqdi alaina rabbuk mai tsaron wuta da sauransu duk waɗannan mala'iku da aka ambata a cikin alkur'ani sunayensu ko sunna kai imani da su ɗaiɗaikun su ke ko sannan ijmalan shine a dunkule domin babu wanda ya san adadin mala'ikun ko ba haka bane Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa babu wanda ya san adadin mala'iku sai Allah kenan to za ka yi imani da su a me a rarrabe ka yi imani da su me a dunkule wannan dole sai ka yi imani da su da wannan sannan ka yi imani da waɗansu kasa'is da aka ambata suna da fuka-fiki ko ba haka ba an ce a cikinsu akwai mai fiffike biyu akwai mai uku akwai mai hudu ko ba haka ba to duka kai imani da waɗannan sifofi da aka sifanta su da shi yana daga cikin imani da mala'iku na Allah kai imani su ba sa saban Allah kamar yadda Allah ya ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun dole ka kudirce haka ba ma sabo bane ba kai imani da su su ba abin da suke yi sai ne bauta Allah subhanahu wa ta'ala abin ba abin da ya to wani ba su da wata sha'awa ta su saba ma Allah subhanahu wata'ala masu biyayya ne ga ubangijinsu sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wal kitab da kuma wanda suka yi imani da littattafan Allah wannan duka rukunan imani ne kun gane ko dole ne mutum ya imani da littattafai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin waɗansu littattafai da ya saukarwa wasu annabawa ko ba haka ba kamar guda biyar da suka zo cikin alkur'ani mai girma akwai wato attaura tawa ta annabi musa alaihi salam akwai injila ta annabi isa alaihi salam ka imani da taura da injila akwai zabura ta annabi dawud alaihi salam ko akwai kuma sufi ibrahim kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani hakanan kuma kai imani da alkur'ani mai girma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duka waɗannan littattafai kaga za ka yi imani da su a ɗaiɗaikunsu sannan dole ka yi imani da littattafai a dunkule don ba kowane littafi Allah ya baka labari bai ambata sauran annabawan ba a sauko ba a aiko musu da ba a saukan musu da komai ba an saukan musu Allah ya ce kana nasu ummatun wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa munzirina mutane sun kasance al'umma daya ko ba haka ba ba sa shirka bayan kucewar annabi nuhu alaihi salamu sai suka ringa shirka kun gane ko shine sai Allah ya ce fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa munzirin sai Allah ya aiko wato annabawa suna masu bishara suna gargadi wa anzala ma'ahumul kitaba kenan kowane annabi da ka sani an saukan masa da me littafi ce sai ka imani da wannan littattafan da baka san su ba amma ka yi imani da su ne a dunkule wajibi ne kai wannan imani kun gane ko to haka za a yi imani da duk abin da yake cikin littafi sannan ko mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mu yi imani da dukkanin littattafan kun gane ko ba wai yana lazunta mana kuma bin wa'annan littattafan ba kun gane ko wani littafi za mu bi alkur'ani ko annabi isa alaihi salam zai dawo yanzu wani littafi zai bi alkur'ani mai girma kun gane ko domin alkur'ani ya game duka shi ya game duka shari'o'in annabawan da suka gabace shi sun gane ko ya shafe hukunce-hukuncensu kowa yanzu ya dawo zai bi alkur'ani zai bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan bai dai- ba daidai ba ne baka ji wani malami ana kiransa malam mai zabura ko mai attaura to da attaura yake aiki ko da zabura da alkur'ani za ka yi aiki abinda aka ce ka yi da attaura da zabura ka yi imani da su kenan kawai ne laɗe yana aiki da wani littafi da sunan cewa ai shi yana aiki da wani littafi ca kai kai imani da shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ta rana ya ga sayyidina umar da wani yanki na at-taura yana karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da annabi wato musa alaihi salam wato zai dawo in kuma injila ne wato ko da annabi isa alaihi salam zai dawo dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai bi kun gane ko kaga annabi yana nuna masa cewa zai imani da wannan littafi ne amma alkur'ani shine zai fi to wannan duk da a takaice kenan Allah ya ce wannabiyina sannan kuma da yin imani da annabawan da Allah ya sauka an gane ko domin annabawan suna da yawa amma alkur'ani ya yi bayanin annabawa da manzanni guda nawa guda 25 ko ba haka ba amma saura bai ambata su ba ko da Allah subhanahu wa ta'ala caye wa manzo sallallahu alaihi wasallam mun baka labarin wasu amma ban baka labarin waɗansu ba kenan za ka yi imani da su a rarrabe sunayen waɗanda ka sani tun daga kan annabi nuh alaihi salam annabi adam alaihi salam kun gane ko da sauransu daga cikin wannan annabawa da manzanni akwai mutane akwai annabawan da annabawa ne su ba manzanni ba domin daraja ta an- ta manzanci ta fi ta annabta girma kun gane ko kun gane ko ba dukkanin man- a, annabi bane manzo amma dukkanin manzo annabi ne kun gane ko to dukkanin wato manzo annabi ne to za ka yi imani da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala ijmalan wa tafsila sannan ka tabbatar daga cikinsu akwai waɗanda suke sun fi daraja Allah ya ce til- eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari ya ce tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah kun gane ko wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan wato manzanni daga ciki wanda Allah subhanahu wata'ala ya fifita wasu akan wasu kun gane ko daga cikin su ma akwai wanda Allah ya magana da su kama annabi Musa alaihi salam wa kallama Allah Musa taklima to kaga a cikin waɗannan annaba da manzanni kun gane ko ar-rusul sannan akwai waɗanda suke bantattu guda nawa guda biyar su ne ake kira da ulul azmi min ar-rusul akwai shine annabi Ibrahim alaihi salam annabi Musa alaihi salam annabi isa alaihi salam annabi nuh alaihi salam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'annan sune ulul azmi na rusul manya daga cikin su kun gane ko guda biyar to waɗannan daga cikin su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine saman su shi yasa duk cikin annaba da manzanni annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake lamba na farko wanda kuma duk halittun Allah shine wanda Allah subhanahu wataala ya fifita shi akan kowa kuma Allah ya fi son shi sallallahu alaihi wasallam to kaga zaka imani waɗannan a rarraba a rarrabe kun gane ko wato sannan Allah subhanahu wataala ya ce wa atal mal to yanzu nan Allah subhanahu wataala ya kawo rukunan imani guda biyar a cikin wannan aya kun gane ko amana billahi kun gane ko wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyina wa atal wal nabiyina gudana biyar kun gane ko amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina biyar to guda ɗaya rage sai Allah ya kawo shi a cikin suratul qamar kun gane ko inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar cikin suratul qamar kun gane ko to shine wanda Allah bai kawo a cikin wannan aya to imani da kaddara ya zaka kai imani da kaddara imani da kaddara shine duk abin da Allah ya hukunta maka kun gane ko mai kyau ne ko mara kyau ka maida shi zuwa ga Allah ka yadda da wannan kaddara kun gane ko jarabawa ce daga ubangiji mai kyau ne ko mara kyau to na daga cikin imani da kaddara akwai kuskure da muke yawan yi a cikin imani da kaddara mutane suna afkawa da yawa da yawan bayan Allah suna mu'amalatar Allah da alƙadar kauni la bi qadr shar'i shi ko kaddara nau'i biyu ce akwai alqadr shar'i wal qadr kauni kun gane ko kaddara wacce Allah ya tsara yake so bayi su ba akai da kuma kaddara wacce Allah ya kasantar da duniya ta kasance a cikin kun gane ko idan Allah subhanahu wata'ala da ya tsara duniya ya kawo wato imani wannan kauni kenan ya halicci imani ya halicci ne kafirci ko ba haka ba ya halicci ayyuka masu kyau ya halicci ayyuka waɗanda suke marasa kyau wannan shine kauni din kun gane Allah ya kasantar da haka amma wacce yake so a bi shine Allah yana so ne ka ba abin da yake mai kyau ka bar abin da yake mara kyau domin ba za ka zo ka aikata abin da yake lalaba ne ba abu mara kyau mutum ya aikata zina ya aikata kafirci sai ce Allah ya kaddara a Allah da ya kaddara ya kaddara ya ce ka aikata wannan ya kasantar da abin ya kasance amma kuma inna Allah la ya'muru bil fasha Allah baya umarni da aikata alfasha da ya kasantar da waɗannan abubuwa amma ne ya shiryar da kai hanyoyi guda biyu in ma shakiran inna hadainahu sabila in ma shakiran wa in ma kafura Allah ya shiryar da kai hanyoyi guda biyu ya halicci kaza sallah azumi zakka yace akwai lada akwai hanya ce ta shiga aljanna hanya ce ta neman gafara Allah kun gane ko kafirci zina tata sako yace wannan hanya ce da take kai mutum zuwa mai ga fushin Allah take kai mutum zuwa ga wato wuta Allah ya mana tsari to da yawan mutane yanzu idan aka kamo mutum kamar lokacin sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda aka kamo wani barawo yayi sata za a yanke masa hannu sai ya ce Allah ne ya kaddara masa zai sata sai sayyidina Umar ya ce to kuma Allah ne ya kaddara mu yanke maka hannu ya kafa hujja da me qadrul kauni ko sai sai da umar ya kafa mai hujja da kadar shari mun ji Allah ne ya kaddara ma ka ce Allah ne ya kaddara ma sata bayan ba a jingina ma Allah manzo Allah ce wa sharru laysa ilayka kun gane ku duk wani abu da yake da alaka da sharri duk da Allah ne ya halitta shi to ya Allah ne ya halicce shi to ba a jingina ma Allah saboda ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala ta'addama ma Allah subhanahu wa ta'ala yana ayi ladabi ga Allah idan mutum ya aikata wani aiki mara kyau baya jingina ma Allah shi saboda ba an jingina ma Allah abu wanda yake mara to ya zo an ce ya yi sata za a yanke sai ya ce wai kaddara ce Allah ne ya kaddara mana sai ya ce to ma Allah ne ya kaddara mana na yanke ma ko ba haka ba daman shi ne kaddarar shar'i idan mutum ya yi sata ya kai misabin da za a yanke mai hannu ya kai rubo dinar kun gane ko za a yanke masa hannu to kaga shi ma idan aka yanke mai hannu sai ya ce to Allah ne ya kaddara a yanke mai hannu to wannan kaddara kenan kaddaran nan dole ne mu gane cewa duk abin da yake Allah yana son shi sai mu dinga jinginawa ga Allah subhanahu wata'ala shine ake kiransa wato idan abin da in am ne ga baki daya alkauni duk abin da ya kasance eh Allah ne ya halicce shi Allah ne ya kaddara shi ko me ya faru Allah ne ya kaddara shi amma kuma kai Allah da ya halicce ka ya nuna maka hanya mai kyau wacce zaka bi wacce Allah yake so to ita ce ake so ka bi ita ce qadr shar'i kun gane ko Allah ya bamu ikon fahimtar wannan wato da yawa sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya shiga ce to wa atal mala ala hubbi sannan kuma wato mutum ya ba da dukiyarsa a bisa yana so kun gane ko yanan ka ba da dukiya a bisa kana so dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za su taba samun dacewa da kyakkyawan aikin da'a ba. kun gane ko ba za su taba dacewa da aikin wato da'a kyak- wato ba ga Allah subhanahu wa ta'ala sai sun ciyar da ne abinda ransu yake so kun gane ko domin lokacin da mutum ya ciyar da abin da yake so to wannan shine yake nuna yayi abin lalle saboda Allah shi yasa zamu ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ba da dukiyarsu alhalin suna sai sun gama abinda bayan wannan aya ta sauka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai daga cikin sahabbai yace yana da gona wacce yafi so kun gane ko biyu ha har annabi sallallahu alaihi wasallama yana shiga ya huta a cikin ta yace ya bada ita fi sabilillah kun gane ko to Allah subhanahu wataala yace har kuma su- wa wa atal mala ala hubbi suna masu bada dukiyar su a bisa suna son wannan dukiyar kamar ka ce Allah to wa za a ba wannan dukiya sai ya lissafo maka irin mutanen da ya dace a ba wa dukiya dukiyar da ake so sai Allah ya ce zawul qurba wato gama abota kusanci domin ita sadaka ko kyauta idan ka bada ta ga wanda yake makusanci kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin hadisi zai zamto kamar ka samu ne lada biyu kun gane ko zaka samu lada na sadaka zaka samu ladan kuma sada zumunci sadakatun wasila kun gane ko ta zama sadaka da sadar da zumunci in ka badawa wanda kake akwai alaka ta kusanci da kai da shi kun gane ko sai Allah ya ce to zaul qurba kenan na farko kenan Eh, sannan Allah subhanahu wataala ya ce wa atal mala ala eh, ala hubbi zaul qurba sai ya ce wal yatama da kuma marayu marayu anan kun gane ko abinda Allah subhanahu wata'ala ko in ce shari'a take nufi da maraya shine mutumin da wato iyayensa ko yaron da iyayensa suka rasu kafin ya kai ga balaga wasu malaman suka ce a'a wanda babansa ya rasu kun gane ko a cikin dangin mutane wanda mahaifinsa ya rasu kafin ya kai ga balaga a dan- dangin dabbobi kuma wato wanda ya rasa uwa kafin ya balaga ko ya girma kun gane ko amma a mutum wanda ya rasa mahaifinsa kafin ya balaga to alyatim din nan maraya akwai falala mai girma dangane da taimakonsa manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa kafilul yatimi mai rainan maraya lahu wannan maraya nasa ne auli ghairihi ko na waninsa ne ana wa huwa kahataini fil janna ni da shi kamar haka muke a gidan aljanna imam malik Allah ya masa rahama yayi ishara wa ashara malikun bis sababati wal wusfa imam malik ya nuni da wannan manuniya ita ce wannan da kuma as-sababa wannan ya tsakiya yace kamar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wajen kusanci kun gane ko kenan yana kusa da wanda yake taimakon maraya yake tausaya masa yake bashi tarbiyya yake kula da rayuwarsa har ya girma to da yawan mutanen mu muna sakaci wajen marayu hatta da waɗanda suka kafirai sai su tafi gidajen da ake kai marayu suna ɗibo marayu suna taimaka musu suna kafirtar da su duk mutumin da ya tun yana karami ana ta taimaka masa ana biya masa kuɗin makaranta ana ba shi abincin da zai ci abin da zai sa ta yaya ba zai yi biyayya ga wannan wanda yake masa wannan abu? tun yana karami yake masa akwai wanda ma sai ya girman ma za a zo a taimaka masa a- an san su sai ka girman ma za a zo a tallafa maka kuma a ribaci zuciyarka nan yanzu gidajen kwaso ma ana zuwa ne musu da awar sai a je a raba musu wasu abubuwa da ba sa samu sai a raba musu bibir bible sai a raba musu sai a ce su karanta da yaran da za su gane wannan gobe da ta yi ka ji kawai kato yana cewa ya mafarki ya an mai bishara da gidan aljanna annabi isa ya ga annabi isa ya mai bishara saboda abin da aka bashi na an farauci imaninsa to me yasa musulmai ba za su yi ba makaryata na yin haka me yasa masu gaskiya ba za su yi kokari su tabbata ba? tun daga yaro in ba za ka iya ba wato ku haɗa gwiwa a matsayin ku na waɗansu mutane ko da ba ku da yawa ku yi abin da za ku iya ku taimaka wa marayu ba wai ka tallafa wa marayu ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta uwan marayu as-sa'i 'ala al-azmalati mai taimakon uwan maraya kun gane ko wal mas- wal miskin da wanda yake talaka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kal mujahid fi sabilillah kamar wanda yake jihadi dan daukar karma Allah wa ahsibuhu qal rawun hadisi yace ina zaton ma annabi ya ce kasaimun ladhi la yuftu kamar wanda yake azumi ne baya sha kullum sai ya azumi baya aje azumi tsawon rayuwarsa azumi yake wa kal qaimun ladhi la yuftu kamar kuma mai yin kiyamun laili ne kullum baya daina baya yanke kiyamun laili in ya fara sai safe kullum kuma haka mai taimakon uwan marayu ba ma marayu ka taimaka uwan marayu tunda in ka taimaka uwar za ka kamar ka taimaka wa ɗan za ta kula da ɗan to muna yin haka mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce fal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan du'afan khafu alaihim kun gane ko mu ji tsoron Allah mu ma mu tausaya za mu so idan mun bar marayu a wulakanta su ake taimaka musu su zama mujirmai su gallabi mutane su zama mutanen banza duk fa yawanci idan kuka ga an samu 'yan ta'adda ko wasu mutane azzalumai da yawansu abin da ya musu tasiri suna ƙanana ne sun tashi marayu wannan zafin na cikin zuciya wanda ba su samu taimako ba sai su ma su samu dama su tsananta wa al'umma ko ta hanya kowace hanya suka samu ko ta hanyar gaskiya su take da gaskiyar da suka samu su matsanta ma na ƙasa da su ko kuma ma dama hanyar ta ƙarya ce su je su ci gaba da ta'addanci to mu yi ƙoƙari mu gyara wato zamantakewa mu mu taimaka wa marayu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aikata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal yatama wal masakin kuma da masu ciyarwa to ciyarwa dangane da abin da suke so ko ba da dukiyarsu wacce suke so wal masakin don waɗanda suke miskinai talaka miskini wanda yake ko yana da abin da zai ci wata gobe na gobe bai da shi kun gane ko wanda zai yi kokari sai ya fita ne zai je nemo abin da zai rayu da shi kun gane ko to wanda yake talaka yana da bukata shi ma a bashi wannan dukiya duk da ayoyi wanda suka yi magana a kan zakka sun zo sun yi bayanin wato hadda miskin da faƙiri a nan malamai suka dinga bambanta tsakanin miskini da faƙiri suka ce faƙiri ya fi talauci suka ce saboda miskini Allah ma ya ce wa ammal masakina wa annas safinatu ko fi cikin suratul kafir wa amma safinatu fa kanat li masakin cikin suratul kafi an ce ga kuma wannan jirgin ruwa kuma ta kasance ta miskinai sai suka ce to a hadde wanda har a samu mutum yana da jirgin ruwa to ai kaga ba laifi wancan ku ba ce yana da wata dukiya ba wata jirgin ruwan da shine ake neman abin da za a ci a ranar kun gane ko to shine suka ce wato miskini ya kan fi dama dama to tunda an ce a bawa miskini kenan min ba da aula fakiri ma za a ba shi dukiya kun gane ko sai can baya da muka yi magana cewa da Allah ya ce zawul qurba anan na so dan yi kawo wata magana zawul qurba kun san a zakka an ce mutum ba zai ba wa iyalinsa zakka ba ko ba haka ba matarsa ko ƴaƴansa ko ba haka ba to bil aks idan matar ce Allah ya ba wa dukiya shin za ta ba mijinta in talaka ne in matar ce Allah ya ba ta dukiya za ta ba wa mijinta in talaka ne mun gane ko za ta iya taimaka masa saboda shi wajibi ne ci da ta amma ita ba wajibi bane ta ci da shi abin da yasa aka ce kan mutum ya ba wa iyalinsa zakka saboda kai ya bata ya zamto abin da ya zama wajibi a kansa kuma ya ki daukan nauyin shi ya ce ba na ba da zakka ba ya kawo cefa ne ya ki kawo shinkawa kun gane ko duka shi yasa aka shari'a tana bin hikima amma idan matarsa ce Allah ya bata dukiya mun gane ko Allah ya sa irin wayannan matan da muke da su na yanzu za su iya aikata haka domin ina ganin wani malami yana ba da labari cikin matayen nan na zamani mijinta shine dalilin samun dukiyarta shine dalili na wato ta yi gidaje ba ma gida ba ta yi mota ta yi hajji ta yi kuɗi ta yi jari sai shi Allah ya jarrabe shi yanzu ya zo yana gidan haya yana ƙoƙarin wato ya har kudin haya na- na shekara yana ƙoƙarin ya- ya kasa biya ya yi ƙoƙari da roƙo da da lalibe da can a taimaka masa ya haɗa kudin ba su cika ba dai da ƙyar ya je ya biya wannan kuɗi na haya da aka yi bincike a shi gidan ma da gidan na mata tashi da ya ga aka gano daga ƙarshe aka ci sai sakin yana imani ana matar mutumin da dalilinsa duk kika samu haka Allah ya zo ya fice- ya ya wato ya jarrabe shi maimakon ki taimaka masa so kike wato kai ki taimaka masa wani irin wata rayuwa ce wani ina tausayi ina raham Allah ya mana mai kyau to kun gani a nan masakin za a taimaka musu da dukiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baya mutum Allah ya ce wa ibn sabil da wanda yake mm, a halin balaguro kun gane ko wanda yake matafiyi shi ma za a taimaka masa da dukiya a bashi sadaka sadaka ta zakka ma yana ciki ko ba haka ba domin ayan nan tana magana ne a sadaka am ba zakka ba kawai kun gane ko to kun ga anan wa ibn sabil shi ma yana cikin me masu wanda ake ba masu zakka ko ba haka ba da shi da miske to sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma malamai suka ce ko da ne dukiya ne watakila a halin balaguro yana cikin tsananin da ba zai iya samun dukiyar tasa sai a taimaka masa kun gane ko sannan sai Allah ya ce wasa'ilina da masu roƙo mabarata ko kuma masu ɗaukan ganga eh masu buga ganga su ce su ce maka an gaishe ka wani dan wani ranar biki ko suna su ake nufi Allah da ya ce wato wasa'ilina kun gane ko suka ce ba masu roƙo irin wayancan ba ba masu roƙo masu ɗaukan ganga su kiɗa ba su ma su ziga ka wadda abin ma su faɗi ƙarya ko su ci mutuncin su ka ba su ba ka ba su kuɗi wani zubin magana wato kalmar da za su faɗa zagi ne gare ka kuma ka ɗauka ka ba su su wa'annan a sunnance yadda manzo Allah ya nuna ɗiban ƙasa ake a watsa musu shine sunna in suka zo suka sha ma kai suna ba wai ka ɗauki kuɗi ka ba su kuma sannan ba masu roƙo ba wanda suka maida ta sana'a wanda za ga masu roƙo har gidaje gare su da motocin haya da gida- da gidajen haya sau- shine sana'a sun ɗauke ta a matsayin sana'a ba su ake nufi ba wannan masu roƙo kamar yadda malamai suka yi bayani hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi bayani mutumin da yake cikin tsanani wato jarrabawa ta same shi ba a san shi da wannan aiki har yi tsananin ya kai tsanani ya tashi ya ce a taimaka masa bai taɓa yi ba ma wannan shi ake nufi wasu ga ce kai ba ma shi ba wasu ne za su fahimci wane yana cikin tsanani yana cikin jarraba sai su nemi su je su su nemo su bashi to kaga anan su ne masu roƙon don su samu su je su roƙo a gurin wani su kai ma wannan bawan Allah da ya shiga cikin tsanani kun gane ko su ake nufi irin mutanen nan da Allah ya ce la yas'aluna nasa ilhafa ba sa tambayan mutane saboda kamewa wa yake gane su ta'rifuhum bisimahum Allah ya ce ana gane su da alamomin su kun gane ko yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum wa'anda suke ba su sani ba ma an suka gansu saboda sun ga kullun suna cikin tsafta ba sa azamta ba sa dukun dukun sai su zata cewa ma cikin wadatar a'a saboda sun gode ma Allah sun kame duk wanda ya kame sai Allah ya kamar da shi amma wallahi wani kuna ganin shi a haka watakila abin da zai ci ma bai da shi amma ya kame ya bar ya yi yaƙini da Allah subhanahu wata'ala amma da yawan mutane suna sakaci da irin wa'annan sai ga mutum ana sallah da shi ana tare da shi tun da dai ba zai dinga cewa ba shi da shi ba sai a kinga taimaka masa sai wanda ya zo ya wulakanta kansa ya ce a taimaka mun ban da shi sannan a taimaka masa ya kamata mu dinga kiyayewa da irin waɗannan mutane akwai wanda wallahi ya yarda ya mutu saboda da ya roƙo sai da shi ya kame yana da wadatar zuci yana da kana'a ya kame sai Allah ya kamar da shi mun gane shi yasa manzo Allah yake cewa laysal gina an kasratul ard ba wadata bace yawan dukiya yawan kudade yawan abin duniya ka tara shi ba Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walakin lil ghina ghina nafs wadata ita ce wadata zuci duk wanda Allah ya ba wadata zuci wallahi Allah ya gama masa ko Allah ya ba mu wadatar zuci yasa manzo Allah yake roƙon Allah subhanahu wataala yake cewa Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Kun gane ko ka gani daga ciki akwai kamewa da wadatar zuci Allah ya ba mu wadatar zuci to waɗannan duka ana cikin suna cikin as-sa'ilina ko kuma malamai suka ce as-sa'ilina mutumin da ya halatta mutumin da ya ga wani suna rigima tsakaninsu su su biyu akan wani wane yana bin sa kuɗi sai ya ce idan ba a ba shi kuɗin nan ba zai je wulakanta shi ko ya kai shi a kulle shi kun gane ko ya dai ci mutuncinsa ko wani abu ko rigima ta shiga tsakaninsu sai ya ce to muku sulhu mana kun gane ko sai su yadda a yi musu sulhu sai ce to ni na zan biya kudin ka kyale wannan ka kyale yanzu kudin da kake bin wane yana kaina to shi wannan in bai da shi ya halatta ya je ya roko mutane dan ya biya wannan kudin duka sun fassara da as-sa'ilina kun gane ko ko kuma mutumin da ya cire hannun wani ta hanyar accident kun gane ko sai aka ce ba za a cire hannunsa ba in dai zai biya diya to bai da abin da zai biya diya ne sai wani ya ce to zan biya diya don hannun wannan ya kubuta ka a cire shi ya halatta ya je ya yi roƙo in gane ko a zo a biya diya wannan kada a cire hannun wani duka malamai sun yi wannan bayani kun gane ko wasa'ilina ya ce wasa'ilina wafin rufabi da kuma waɗanda suke wato aka sanya musu fansa mai gidansu mutum yana da bawa ya ce wa bawan nan nasa ya ce ya je ya kawo wato abin da zai kawo su yi jinga da shi ce in ka kawo ka za to wuyanka ya iyantu ka zama ɗa kana da yanci to wannan wanda yake mai neman abin da zai biya mai gidansa ya samu ya fita daga bauta kaskanci wannan to ya halitta shi ma a taimaka masa hazzaka shi ma yana cikin wayanda ake bawa zakka kun gane ko to wannan shi ma yana da kyau a bashi don ya samu wato abin da zai samu yanci da shi kun gane ko a taimaka masa a bashi wato don ya samu yanci Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta bauta mutum ya mallaki bawa amma yana cikin abubuwan da Allah baya su kun gane ko Allah ya halatta sha amma baya su shi yasa ga a cikin kafara sai a ce a iyanta wuyayi kun gane ko fa tahriru raqabati kun gane ko a iyantar da wuyayi domin mutane su samu yanci cikakke to wannan kenan shi ma za a bashi dukiyar da ake so dan a taimaka masa ya biya wannan wato kuɗi da mai gidansa ya sa masa shine wafin riqabi da wanda yake a halin wato neman abin da zai biya abin da aka aza masa na wato aka rubuta masa ya kawo don ya samu yancin kansa sai cewa aqamus sala sannan kuma sai anan yanzu aka dawo aka cewa aqamus sala sannan suka tsaye da sallah da'ima a cikin alqur'ani sai ka ji cewa aqimus salata wa atuz zakata wa aqamus salata ko ba haka ba a tsaye da sallah ba a ce a aikata sallah domin tsaye da sallah suka sharaɗanta da yin ta yadda Allah yake so a yi ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake cewa iqam tsayawa tsayuwa yana nuna cewa abin a yi shi da kyau kun gane kawai ba a yi sallah yadda aka gana yi ba ɗazu mun yi sallah a wani masallaci kun gane ko ta la'asar sai wani ya zo ya tara an yi sallah raka a ɗaya an yi raka a ɗaya saura raka nawa ya samu uku da ya zo ya samu raka a uku kusan me wai shi yana kokwanta ya samu gaba ɗaya ko bai samu gaba ɗaya ba kawai sai ya sujada ba a bi ko kabaliye ne wa ai sai wani ya taso a guje sami ce ga wancan ya yi sallah raka a uku yana waiko tare muka zo da shi kuma a ƙa'ida a sallah idan kana kokwanto kun zo tare da wani ya halatta ka wancan ka kalli wancan ya idan ka cika sallaka sallaka bata ɓaci inda kai kaɗai ne kake kirtatan uku ce ko biyu sai ka kafa ta biyu ce kun gane ko ka ci ko biyu in hudu ce to yanzu sai kabali ko ba adiyai sai wancan na ce masa ka je ka ce mai ko ruku'i ya bari ko sujada ya bari sai ya kawo shi dole rukuni sannan ya yi sujada ba a riko kabali ka je ka ce ci ko raka a ɗaya sannan ya yi sujada kabali ya yi rage ya yi rage ya yi ƙari sai ya yi sujada kabalinsa to kaga da yawa mutane yin sallah suke yadda suke so to iqamus salat dole kai sallah yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana muhimmancin yin sallah sai ya hau munbari yayi sallah raka'a biyu har na nesa su gano shi ce sallu kama ra'aytumuni salli yace na yi haka dan ku ga yadda nake sallah ku yi sallah yace nake yin sallah kun gane ko to sai ka yi sallah irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam kullum ina nana da mana akwai littafi na da Sheikh Muhammad abin afwan Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani mai suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka tara sifar sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga Allahu akbar kabbara kenan ko har zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah kun gane ko kamar kana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai sai da ya fito da shi kabbara tsayuwa fuskanta alƙibla zama kun gane ko ya za ka ɗaga hannun naka ya za ka ya za ka komai da ka sani me za ka karanta me za ka ce ya za ka daidaitu duka ya kawo maka a cikin suratu salatun nabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ya rage menene a je gaban malami a koyi sallan nan sallan nan ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙawarin mu tsakanin mu da shi mun gane ko mu yi kokari mu kiyaye ta tana cikin abu na farko da za a fara hisabi da shi cikin ayyuka na gaba sallah Allah ya ba mu ikon wato tsaye da sallah mun gane ko to a tsaye da sallah wa iqamus salah sannan suka tsaye da sallah kenan yana daga cikin aikin da'a wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala yana kula kuma ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci guda biyar in gane ko bayan kalimatu shahada sai iqamus sala sai ita zaka sai saumu ramadan sai hajjul baitullahi alharam liman istata ilayhi sabila in ga tana cikin ta ce rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci shi yasa wasu malamai suka ce duk wanda ya bar sallah ya kafirta wasu malamai suka ce eh idan ya batta saboda yana ganin ba wajibi bane kai tsaye za a ce mai kafi amma in ya batta takassulan saboda yana kawai kasala ya san sabo ne yake aikata to nan fasiki ne Allah ya mana tsari da wannan fasikanci ni kokari mu kiyaye sallah wa ata zakata Allah ya subhanahu wataala ya ce kuma suka ba su ba suka ba da zakka yana yana daga cikin waɗanda suka yi imani da Allah har nan gurin suka ba da zakka su ne masu cikakken wato aikin ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala zakka kuma mun yi bayaninta mutum takwas ake ba wa zakka cikin suratul wato tauba ko Allah ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin ko za a bawa al fuqara wal masakin talakawa miskinai su ma dai talakawa ne da waɗanda suka yi aikin amilina alaiha suka yi aikin irga zakkar da hada ta da tattaro ta da karɓo ta su ma suna cikin wanda za a ba zakka kun gane ko sannan da mutumin da yake mai halin balaguro da mutumin da ake so a janyo hankalinsa ya shigo musulunci ko kuma ya shigo musulunci ake so a tabbatar da shi ko shugabannin kafirai waɗanda sun hana a je a yi da'awa in an ga cewa za a ba su su bari a shiga a yi da'awa a garurukan sai a ba su zakka kun gane ko ko wanda aka sa masa kudin fansa ya fanshi kansa zirqab ko ba haka ba ko kuma wanda yake a halin ne balaguro ko a halin tafiya jihadi kun gane ko duka ya halatta ba su zakka to kaga waɗannan duka an lissafo su zakkan nan abada ta kuma yadda Allah ya ce abada ta ka fitar da ita kada ka ji kyashin ba da zakka Allah ne ba da dukiyar a cikin dukiya ta kuɗi wato da ake kashewa sai ka kasa gida arba'in ka ɗauki ɗaya ka bada in ya kai ne sabi suka ce a wannan shekara duk wanda Allah ya bashi ya kai yana da miliyan nawa miliyan uku ko miliyan biyu da rabi to in ta shekara ta dawo to ya fitar da zakka a saifa mun gane ko miliyan biyu da rabi zuwa uku ka fitar da zakka Allah ya ba mu iko masu wato noman gujiya da hatsi da sauransu su ma kuma akwai nasu zakka wato Allah subhanahu wata'ala ya wajabta kenan kada mutum in mutum bai san adadin abin da zai fitar ba sai ya tambaya menene zakka a cikin abin da ya shafi kayan noma duka an yi bayani a cikin kayan ma'adanai mun gane ko a cikin kayan wato da kake siya na kadarori ka tambaya duka ai ma bayani ya Allah subhanahu wata'ala ko ya shari'a ta ce a yi da su abinda kuma bai da zakka za a ce ma bai da zakka malamai ba bakin ciki suke ka tara dukiya eh akwai kayan da ba su da zakka amma kudin da ake aikin kayan suna da zakka musamman da yake sai da kayan gwari su wayansu tumatir da sauransu da waye da waye in su ba su da zakka ai kudin da ake jujjuyawa a sai su a yau a siya a ci riba ai su kudin suna da zakka ko duka dai a je makaranta a yi bayani akan abubuwan da suke da alaka da zakka duka dan sai a tsira wa addini idan lokaci yayi a gaya mu saboda yau minti na goma na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal mufuna bi ahdi sannan su ne masu cika wato alkawarin su iza ahad idan suka ɗauki alkawari waɗannan duka su ne masu cikakken aikin ɗa ana lissafo maka abubuwa abubuwa ne da yawa za ka aikata su sannan ka zamto ne cikakken aikin ɗa'a mai cikakken biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala masu alkawari masu cika alkawari idan sun ɗauki alkawari lalle mu sani cewa alkawari tsakaninsu da Allah da Allah ya halicce su da mun kowanne daga cikin mu an yi alkawari zai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi to ya cika wannan alkawarin tsakaninsa da Allah da abin da Allah ya dora masa wanda zai iya ya cika shi wannan shine a farko kun gane ko alkawarin su tsakaninsu da Allah sannan kuma alkawarin ka tsakaninka da bayan Allah ƴan uwanka kuna da wani alkawari to yaya alkawarin ka tsakaninka da mutanen da kake rayuwa da su anzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ayatul munafiqu salat kun gane ko alamomin munafiki guda nawa ne guda uku ne anzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza hadatha kazaba idan mutum ya alkawari sai ya karya ko wa idza idza idza idza idza menene idza hadatha kazaba afwa idan mutum ya magana sai ya karya kun gane ko idan mutum ya magana sai ya karya alama ce ta munafiki wa idza wa'ada akhlafa idan aka amince masa ko yayi alƙawari afwan idan aka yayi alƙawari sai ya saba kun gane wa idza wa'ada akhlafa mahalli shahid kun gane alama ce ta munafunci kenan alama ta imani shine idan kai alƙawari ka cika kun gane ko wa idan wa idza tumina khan idan kuma aka amince masa sai ha'inci ha'inci cikin alƙawari shi ma wato alama ce wacce take take nuna me mutum wato duk mutumin da yake wato ha'inci bayan an aminta da shi to alama ce wadda take nuna wannan mutumin wato ba mai imani alama ce ta munafunci ba shi da imani cikakken imani malamai suka ce wannan idan ka ɗauke shi a matsayin aƙida kun gane ko amma idan mutum ya ɗauke shi a matsayin ba aƙida ba ya ɗauke shi a matsayin kawai aiki ne yake aikatawa na ba a ƙudurce shi ba to wannan mutum ne fasiki amma musulmi ne bai fitar da shi daga musulunci amma idan ya ƙudurce shi ya zamto da shi aƙida ya yadda da wannan abin da yake aikata to shi ma ya kafa Allah ya mani tsari a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza hadatha kazaba wa idza ahada ghadar gane ko idan ya magana sai ya karya idan ya alkawari sai ya ki cika alkawarin ya yi yaudara a cikin alkawarin kun gane ko wa iza khasama fajara idan kuma yana husuma sai ya wuce gona da iri ya fadirci kuna jayayya da mutum kuna abin nan sai ya wuce ya taba mutuncin wannan wanda yake a ka tsaya ku tattauna a nitsi ba sai ka ɗaga murya ka ci mutuncin wancan wannan duka alama ce ta munafunci Allah ya mana tsari to shine wal mufuna bi ahdihim idza ahad Allah ya ce was sabirina fil ba'sa'i kuma su ne masu hakuri a lokacin talauci wannan yanayi da muke ciki to alama ta mutum yana da kusanci da Allah yana biyayya ga Allah yayi hakuri a wannan yanayi da ake ciki kowa ya san yanayin da ake ciki yanzu ba sai kowa ya faɗi cewa ga halin da yake ciki Allah ya san halin da kake ciki ko ba haka ba kuma shi zai yaye ma gaya wa wani ba zai sa wannan abin ya tafi daga gare ka ba. ka gaya wani dan adam dan uwanka kamar ƙara kake kaiwa na Allah to wa za ka kaiwa ƙara Allah me zai maka zai ce al- zai je ya dauki mataki akan Allah ne ba zai iya ba kenan ka bar al'abun a zuciyarka ka nemi sauki a gurin Allah kun gane ko to wannan shine hakikanin imani mutum da wannan jarabawa ta talauci ba ma kasan Nijar kawai bace ba kusan duk duniya ne wallahi ba mu mu gode ma Allah wallahi abun kusan duka duniya ne halin da mutane suke ciki kuma ka gode wa Allah kana numfashi kana kwanta kai kwana har sallah asuba ya ka kusa makara ba ka da haƙƙin kowa a kanka tsakaninka da Allah har me ya tashin hankali wannan kuɗi ko dukiya ba shine kwanciyar dan a hankalin dan adam kun gane ko ka samu nutsuwa tsakaninka da Allah ba ka da haƙƙin kowa ya fi komai zaman lafiya ka je ka haɗu da Allah lani lafiya to wannan haƙuri a halin talauci kun gane ko sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fil ba'sa'i sai ce kuma waddarra da kuma halin rashin lafiya Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya kai haƙuri man yuridullahu bihi khairan yusibinu duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya jarrabe shi dalaucin jaraba ne in kai haƙuri sai Allah ya- ya baka lada kuma ka samu yadda Allah rashin lafiya idan Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya ka yi haƙuri ka nemi ladanka a gurin Allah duk al'amarin mumini abin mamaki ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in bala'i ya same shi ko wata matsala ko wani tsanani yace sai ya haƙuri sai ya zama alkhairi gare shi wa in asabatu sarra fa shakara fa kana khairul lahu idan kuma farin ciki ya same shi abin daɗi sai ya gode ma Allah sai ya zamto alkhairi gare shi manzo Allah ya ce babu mai samun wannan sai mumi kenan shi duk ko ina ta fada sha duk yadda ta kasance shi wato daidai ne gare shi sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wato waddan ra'i wa hinal ba'as ya ce wa hinal ba'as da masu haƙuri a lokacin tsananin yaƙi shine lokacin fada ana tsananin yaƙi da abokanan adawa ya dage bai gudu ba ya tsaya dole ko dai a kashe shi ya shahada ko kuma kafirai su gudu ko su su kashe kafirai baya gudu yana haƙuri a wannan shi ma to wannan suna daga cikin manya-manyan aikin da'a biyayya ga Allah na gaske kenan ba kawai a kalli gabas ko a yamma a yi sallah ba a'a waɗannan abubuwa da Allah ya ta lissafo mana duka suna daga cikin wato aikin da'a wanda ake son mumini ya aikata kun gane yanzu ko kawai ba zuwa masallaci mu taru ba ku tuna duka wannan aya ya kamata kowa ya je muraja'a ta kafin sati mai zuwa ya gani a cikin abubuwan da zai iya a waɗannan abubuwa da aka lissafo wanne ne yake aikata wanne ne baya aikata abubuwa ne da yawa tun daga kan taimakawa maraya taimakawa makusanta kun gane ko taimakawa miskinai duka ya bujero ayoyin waɗannan kalmomi ba wai kawai mu ji karatun mu tashi ba yaya kan sati mai zuwa mu duba mu lissafi mu gani mun samu kanmu ɗaya daga cikin muna aikatawa ko ko ba mu aikata in ba ka aikata ka yi ƙoƙari ne ka dawo ka dinga aikata Allah ya ba mu ikon aikata to shi yasa Allah ya ce ula'ikal ladina sadaqu ka saurara ka ji da kyau waɗannan su ne suka gaskata ma Allah su ne suka yi cikakken imani mun gane ko masu irin wannan aikin Allah ya samu daga cikin su Allah ya ce wa ula'ika humul muttaqun kuma su ne waɗanda suke masu tsoron Allah da gaske Allah ya ba mu ikon tsoron Allah da gaske kaga sai aka kawo ta bayan an kawo wa ula'ika za a iya cewa wa ula'ikal muttaquna amma sai aka ce wa ula'ika humul muttaquna dan a ƙara ƙarfafa wa'annan din su ne masu tsoron Allah Allah ya ba mu tsoron Allah to wannan aya gashi ta cinye lokaci tsaf lalle amma kuma an fa'idantu insha Allah da ita muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta Allah ramma ayoyin da za mu tashi ina ga za a iya karanta mana su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى Mm.
الحر بالحر والعبد العبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون na'am masha Allah jazakumullahu khairan mun rufe da takawa ko mu ce mun cike ayoyinmu na tafsiri da takawa kuma za mu tashi da kan ayar da ta rufe da takawa ko kuma mu ce ayoyin da suka rufe da takawa insha Allah sati mai zuwa Allah ya ba mu ikon aikata wannan takawa Allah ya sa muna daga cikin masu tsoron Allah Allah ya ba mu ikon aikata abin da muke karantawa na daidai abin da yake na kuskure kuma Allah ya ba mu ikon nesantuwa da shi ya ba mu ikon wato hannuwa da shi aikata shi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh